من الشيطان الرجيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقوليا تتبت الله wanda ya ƙaddarci tattaruwanmu a wannan farfajiya ta wannan masallaci da a cikin wannan gari na ya mama wanda yana ganin ubangiji ya tattara mu wannan wuri wannan gari na ya mama yau muna goma ko kalanda ta musulunci goma ga sha'aban hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗai da ɗari hudu da arba'in da bakwai a ubangiji ya tattara mu nan tuna ji ana batun waliman masallaci ko ko mai batun haka da ya zo da batun sai ji kamar wa'azi na na komin aha wa'azin komin an ka hada shi da walima ko to abun ya yi a wayanda suka yi wannan masallaci ko wanda ya wannan masallaci ko a ce wayanda suka yi shi tunda ina gana akwai shawarwari ko da mutum ɗaya shi da kuma wasu abubuwa na daban allah ya saka musu da alheri shi biya su da aljanna a mutanen da duka muka tattaru wannan wuri ubangiji allah shi sa mu tashi dukkanmu da lada mun samu gafarar zunubanmu akwai wata sanarwa da aka ci ga manci wata ital karama ta malam sani ta dan bai gane ta ba wanda ya gane ta sai shi halartu da ita nan wa'azuka dai mun sha ina ganin an yi kowane irin wa'azi an ba mata zahi ko sannan aka zo aka ba masu da'awa zahi yan da'awa ya sun sha su ma zahi mala hashimu ya karantar da mu fai mala hamisu madatta ya karantar da mu kusan a ce manhaji na da'awa ko marahil na da'awa a wanda wannan suwa ba karamar suwa ta ba allah ya shaida ya sani lokacin da aka ce akwai wa'azi ya mama ko za mu iya halartuwa to abinda ne ta tsari in gabatar da maudu'i na akan manhaji na da'awa sabida akwai bukata ga wannan karantarwar mun dai ji abinda muka ji sannan kamar irin yadda malam kuna cewa suleiman ko mu malam tsoho muka ce haka mun gasa haka a shugaba wanda ƙarshe ya ɗai muna wata tunatarwa kamar yadda malam hamisu ya yi maganat irin kwasa karan mahaukaciya da aka yi mada'awa wanda iliminka bai kai bai kawo ba sai ka ci daɗi na daga nan kana son ka zan dokta daga nan ma haka wuce furifisa saboda al'ummar da a tare da kai wata al'umma ta wadda ba ta san matsala ba ba ta san daidai ba kai na malaminta duk abin da ka yi yayi ga wannan akwai haɗari da irin kamar da malaci yanzu kowa zai ja masallaci ne zai yi tafsiri wanda bai san makamar tafsiri ba balantana ma shi rike shi idan ka dubi al'itiqan fi ulumin qur'an kahin ka iya fassara qur'ani sai ka tara ilimin mukka ana buƙatar ka san asbabun nuzul ana buƙatar ka zan kana da wani masaniya wajen balaga ana son ka zan kana da masaniya wajen nahau ana buƙata ka san wasu abubuwa na hadisai ilimi na wajen goma sha wani abu wanda kahin ka shiga fassarar ƙur'ani ana bukata a ce kana da ido ciki to wani haka zai zo dai shina fassara shina jan aya tana ja ne shina fassara ta tana bugu ne to don haka wannan karantarwa tana da mahimmanci kwarai ce an samu al'umma da wanda ya iya da wanda bai iya ba a karantar tsarin da'awa don ba mu da wani aikin wanda ya kai da'awa ba mu da shi a yau babu shi to ashe akwai a mahimmancin a ainihin ingantar da da'awa shi zan masu da'awan nan sun cancanta su yi wannan da'awa to ashe kaga mun samu dai wa'azuka gamsashi ko karanci-karanci gansarshi ƙarshe aka dawo kuma yanzu aka shiga wajen maza ko aka tunatashe su ga namijin kirki ga na banza ai abinda karatun ka karantarwa kenan e akwai namijin kirki kuma akwai namijin banza to kai na banza haka zan na kirki kai ma na kirkin ka ƙara kirki don kirki bai yawa to sai allah taimake ni kaga da na tsaro maudu'i na kan da'awa da wana sha kwana to sai allah taimake ni jiya muna hira da malam sani sai ce to malam ko a yi magana akan al-ulfa akan haɗin kai akan gamewa akan shiburewa a narki a za abu guda jiya lakowar haka mun yi magana ko ba mu yi wani ce to za mu ɗan lallaba mu gani wa za a yi babu shakka yan uwa haɗewa ita ka kawo cin nasara yayin da mutane suka rarraba akwai wani abun da zai faruwa gari su karamci da kadanci laraba suka cewa al'arbu ta ƙulu laraba ka haɗu suka ce inda aka samu karamci na aka samu kaskanci da an ce an samu karamci to akwai ni akwai kaskanci haka ƙur'ani ka nuna mana ubangiji ya tunkari musulmi ko kuma sahabbai da wasu maganganu wanda sai cikinsu sai ka gane karamci shina da matsala allah yakan ce masa habbai laƙada nasarakumullahu
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون kaga sai Allah ya ce laqad nasarakumullahu bi badrin a wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla Allah ce na taimaki badar kuna ‘yan kaɗan me yasa Allah ya zaka da waga magana sabida a al'ada kaɗan ba ta kai labari muna fahimta tunda inda kaɗan tana kai labari da ubangiji bai nuna karamci ba nasu sai ce na taimake ku kuna yan kaɗan tunda yaƙin badar shi na yaƙi na farko wanda an ka yi in banda a abun nan asaraya akwai wasu 'yan asaraya da an kai kakin yaƙin badar amma yaƙi sananne shi na yaƙin badar wanda ka ga musulmi su 'yan ɗaruruwa na ba su taka kara sun ka karya ba da 'yan makamin nan su da komi ba ma yakin sun ka ba kawai allah na ya haɗa yaƙi to kuma nan ubangiji ya ba su nasara suna ƙyan ƙididdigaggu to sai allah ya nuna musu wannan taimako da ya yi musu don taimako ne na inda ba don taimako ne ba karamcinsu ba zai kai labari ba wannan kaga sai mu gane cewa ashe akwai matsala cikin akwai matsala cikin karamci don haka al'aƙallu dai a zallu waɗanda a ‘yan kaɗan suna a ainihin mi kaskantacci inda an ce kaɗan to za a samu kaskanci cikin kaɗanci to ashe kaga da ƙaƙa aka yawa da haɗewa Allah sake musu irin ga magana cikin suratul anfal a mina na shi ka haɗi a wazkuru iz antum واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون kaga nan ma ubangiji shine musu bayani na cewa wazkuru iz antum qalilun mustada'afuna fil ardi ku tuna yayin da kuke yan kaɗan ana tozarta ko bayan ƙasa a kama wanga a mai kaza a kama wancan a mai kaza haka garin maka in ka karanci tarihin haka sun ka samu kansu sun samu kansu cikin duka da kashi a ɗan samu sauƙi yayin da hamza ya musulunta sannan kuma umar bin khattab ya musulunta sa'an nan ka ɗan fara samun sauƙin lamarin ubangiji ta khafuna an ya ta khattafa kumun nas kuna jin tsoron mutane su narke ku tattake ku tunda ba ku kai kowa ba ku ba kowa na ba sai Allah ce fa'awa ku sai Allah ya tattara ku yayi madina da ku wa ayyadakum bi nasrihi sai Allah ya karfafa ku da taimako dai abinda dai nika son mu fahimta nan karamci shina da cikas akwai cikas tare da karamci sannan kuma rarrabuwa kakkasuwa ita ta ka kawo karamci karamci shi kuma ka kawo rauni me yasa daga cikin magabata wani ka ce a ta'alufu sababul kowa a cibiri a haɗi a dunkule shina kawo ƙarfi kaga duk ƙarfin mai ƙarfi in dai kun ka zagaye shi ku uku to ko yan raunana na hankali ne zai tashi a ce ga wani mai ƙarfi to shi da mutum uku na to zai ji wani abu to kaga a ta'aluf sababul quwwa haɗewa a cibure shi ka kawo ƙarfi wal quwwatu sababu taqawa ita kuma ƙarfi shi ka kawo jin tsoron Allah ya akwai ƙarfi to sai a ji tsoron Allah والتقوى حصين منيع وركن شديد به يمنع الديم وتنال الرغائب jin tsoron Allah wata kariyata wani hisinna wata katangata wadda tana iya tana iya hana a habura mata sannan kuma wani girshiki na mai ƙarfi wanda da shi aka iya hana zalunci sannan kuma da ita ta ƙawa akan samun raga'ib abubuwan da aka faɗai to amma mika iya kawo wa ainihin a samu takawa sai an samu a ta'aluf sai an samu cibirewa da haɗewa suna za su iya aihwar da wannan me yasa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna allaha yarda lakum salasa wa yakrahu lakum salasa ubangiji shina kyaman muku ya ƙi abu uku a kanku sannan ubangiji ya yarda muku abu uku yace inna allaha yarda lakum an ta'budu allaha wa la tushriku bihi shay'a ubangiji ya yarda muku ku ainihin bauta ma Allah kar ku hada shi da kowa kamar yadda malamin da a muka tarar da nan bayan mu hito da masauki wanda abin da ya yi muna wa'azi na ɗan manta ma sai yanzu akan aƙida wanda ita aƙida ita ta shakundum cikin tahiyar sunna ita ta shakundum dan da an rasa ta kuma sunna ta wargashi sai an same ta na sai a samu tsayuwar sunna da haka duk da ahalin sunna za a wa'azi sai an ce a kan aƙida ba a gajiya ba ta yawa ba a kusawa da haka Allah ya yarda ku bauta mai shi ɗai kar ku haɗa shi da wani wanda kaga wasu na da aƙidodi na wahidatul wujud ko wanda cewa komi ma Allah na da firk daban-daban tunda akwai wani littafi da makarantawa na ibn al-qayyim al-jauzi duniya wanda ya yi bayanai to sai ya zo sha kulla wani wuri ya ce mai majalisar ta hakim to wanda na ya zaka da wani iyal nashi na cewa al'umma na attahi suna tahi yanzu suna abu takai junansu to sai an ga kai ga hanya sai aka ɗimauce ga hanyoyi nan ya ce sai kowa ya bi hanya ce zai nemo wa ya halarci wai duniya to sai wasu sun ka dawo suka ce yanzu sun gano wanda ya halarci duniyar waye ya halarci duniyar to sun kawo cewa shi Allah shi na asama'u bi ainiha wa nujumiha wa aflakiha wal qamarani wai Allah duk abin da aka samu Allah na sama Allah ƙasa Allah ruwa Allah komi Allah to haka da ya dinga zazzana su wasu sun dawo su suka ce a'a to su sun samu Allah shi na da zati amma zati ne shi na ko'ina to kaga wa'yancan sai ce idan sun ka ce komi Allah na kaga ba su kiyaye Allah ba da zama ne aljani ko mutum ko kuma dabba ko minana wanda suka ce Allah sun samu Allah shina da zati amma shina ko ina ce kaga ba su kiyaye Allah ba su tsara Allah ba ga rijiya da kabari da masai da ni da muke nan in Allah shina ko wani wuri da zati ne shina waɗannan wuraren ina fata an fahimta to kaga amma akida ta ahli sunna ita ta abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace shina abinda Allah ya yarda ga halitta ta su bauta mai ga su haɗa shi da kowa ko wanda sai sun ce ai wai Allah ce la ilaha illallah sai sun ce Allah ce babu abin bauta la ilaha babu a wani abin bauta illallahu kenan wai kowa ma Allah na babu annafi wal isbat to ubangiji dai abin da yarda shi a yi mai bauta shi ɗai na biyu sai ce wa an ta tasimu bi hablillahi wa la tafarraku ku yi riƙo da igiya Allah ga kurarraku ku riƙe igiya Allah ga kurabi me ai igiya Allah malamai suka ce hablillahi shi na mi alƙur'ani wasu ka ce musulunci a ɗoka ko musulunci ko ƙur'ani inda ka riƙe gaskiyan musulunci wancan ya riƙe gaskiyan musulunci bai kamata a ce an rarrabo ba tunda akwai ƙa'idodi wayanda Allah ya kawo mana su wayanda in mun ka bi su ba za a samu rarrabuwa ba muna fahimta akwai abubuwan da in ha musulmi su rike shi to ba su rabuwa to amma waci da yarhi da wannan shi ya kawo rabuwa akan musulmi eh in mun ka dibi suratul hujurat naku ubangiji ya kawo mana wata ka'ida cewa in ta'ifatani wa in ta'ifatani min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين
kaga sai Allah ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu ya an samu wani bangare daga cikin musulmi sun kai rigima an ka samu rashin jituwa to fa aslihu sai ku yi gyara tsakankaninsu to yanzu wani lokaci abinda aka rasawa abinda ka kawo matsala cikin musulmi rashin gyara yayin da aka samu rashin jituwa tsakanin wane da wane to wani sai shi kama bangaren wane wani sai shi kama bangaren wane to kaga daga nan sai a yi yan bangare bangare ina fata an fahimta me ya kawo muna ƙungiyoyi wanda sai a ce duka ahli suna sai a ce wacan ƙungiya kaza ko wace ita ma sunanta kaza wace ita ma sunanta kaza da abu gudana wani na in ya fanɗare sai kuma wasu su kama mai ko ba haka nan na ba to ana nan waɗanda sun ga kama mai sai wani shi ma shi ɓanɗari ciki sai kuma a kama mai ko ba haka na ba duka ƙungiya nawa na sun ga kaso uku duk guda ta fa da ga ta ɓangare ta yi can sai an ka zambi ko to cikin wayancan su ma sun ka ɓangare kuma kowa sai ya kwashi irin nashi da za mu yi aiki da wagga aya sai mu diba 'yan matsalar da addakwai da su wani da su wani wa abai da gaskiya to wanda bai da gaskiya sai a ce mai baka da gaskiya idan kuma ya yi tsayi sai a yi mai tsayi haka Allah ya ce fa'in bagat faƙatilun lati tabgi hatta tafiya ila amrillah Allah ya ce a yaƙi wannan wadda ita ta a azzaluma ita adda rashin gaskiya hatta dawo ga al'amarin Allah da Allah da haka aka yi da muna samun kanmu irin wanda muka samu kanmu yanzu kaga ya kai a nan nan na akwai dama nan kun ga Allah ya taimaki wanga bangare abu gudana kun yi zaman ku guda da Allah ku yi zaman ku guda ku danne hancin duk wanda ya so shi kawo muku a danne mai hanci ga ku yi sake a taka mai burki ga ku yi sake wallahi akwai matsala ba ku san matsalar ba sai in tashi ka cikin ku wallahi ba ku sani ba saboda za ka zuwa ka iska ana wa'azi ana ruwan ayoyi ka ce kai ba muna ba to da Allah ba kuna ba suwana ku suwana wata rana shi ma wancan ce ba muna ba wani to mutu yawa zikai amma radda aka yi nasu gaba gaba wannan ba ta kai mutum aljanna muna ganiya wani nasara ta da riba da shiɗan ya ci al'umma idan an bi irin waɗanda abubuwa sai dan duk inda kaga an samu irin matsayin nan to an ɗauki wannan mataki amma da wani ya jayo haukatai sai aka samu wasu suka tange shi hauka sai a samu matsala amma in ya to da hauka ai magani ne ita hauka maganin ta akai ba a biye mata fa dan ƙur'ani ya nuna muna mahimmanci na a gani a cibiri a haɗe ko kadiba wata magana da allah ka yi da manzo ne bayan an yi yaƙin badar an yi abin da aka yi to sai allah ce ma manzo ne wa in janahu lissalmi وإن جنه للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم سيالة وإن جنه للسلم إن سنك كركتو دم أزمنا لاهية فجنح لها كي ما كركتا كتي كاكيا وتوكل على الله أبن ذاكي كوي كدو غرق الله duwa da kuke da su da ƙiyayya da ka ci nasara ka san halinsu ka san yanayinsu ko ba alkawali gare su ba amma sai allah ce wa in janahu lissalmi inda sun zo don a zamna lahiya na halaha ka karkata kai ma ka koma a zamna lahiya duk wasu matsaloli na gaba da za ka hangi bar su wa tawakkal alallah innahu huwa sami'ul alim dan sabida allah shi na ji ubangiji kuma masani na shina shi sai Allah ce wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa alafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta bayna qulubihim walakin Allah الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم سألت وإن يريدوا أن يخدعوك idan wannan sulhu da suka so a yi azamna lahiya yaudara suka nuhi sai Allah ce fa inna hasbaka Allah ai Allah ya ishe ka mi ubangiji ka nuna ma manzo ne da ya isai فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره شينا وند هو يقره هكذا تيمكوني هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين شي يقره هكذا تيمكوني لما سو إيماني وألف بين قلوبهم سي الله يحدى سكان زكاتنسو sun ka gane ma juna suna son juna sun yarda da juna suna taimaka ma juna sai Allah ce lau an fakta ma fil ardi jami'an ma allafta bai da qulubihim inda za ka ciyar da abin da a cikin ƙasa gaba ɗaya ba ka iya haɗa zukatansu walakin Allah allafa bainahum sai dai Allah shi ya haɗa zukatunsu kaga wannan wani abu na wanda manzon Allah aka yi mai nuni da taimako haɗin kai kaga ba ƙaramin abu na ba a haɗa kai mu haɗa kanmu mu gane mu junanmu ko ba ƙaramin abu na ba me yasa wani ka cewa wai innal qidaha idza tama'anna فرامها بالتكسير ذو حنك وبتش عيد عزت وي ين كبو كبو ين أنك حدث تسي wani ma'abucin takaici da ƙarfi yannuhi su shi karya su ba su iya karyewa amma cewa in hiya buddidat idan an ka kakkasa su an ka maida su haka to yanzu kawai sai su samu sauƙaƙe sai a iya kakkarya su to haka na al'ummar lokacin da al'ummar ta cibiri ta ƙumshi to tana da wuyat ainihin a ci nasara a kanta mutuna a tarihi akwai ausawa da hazrajawa wa'inda suna a larabawan larabawa tunda al'arb akwai arbul ariba ko a laraba sun kasu kashi uku akwai larabawan na gaske akwai waɗanda larabcin gini sun kai akwai kuma larabawa na da to wanda aka ce ainihin larabawa yaman suke to suna waɗanda suka taso suka dawo madina uwarsu guda ubansu guda hausawa da hazrash sai dai aka samu yau da gobe sai a samu ɗan in jikoki sun ka yawa sai a samu iri kaza da iri kaza amma cikin iri guda shike mai abun ga ya taho ko a ɗan bar mu ɗan idda kissa kaɗan a wannan ƙabiloli suna tare irin zama na da sai yaƙi ya cire tsakankaninsu fami ta asuli guda abinda sun kai suna ba ta kashi kusan shekara ɗari da yan kai to wata rana tun da hazarajawa sun yi ausawa yawa sun tafi biɗar agaji garin madina da sai ku zo ga wata kabila ku yi kawance ce ne ku taimake mu wurin yaƙi mu taimaka muku lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara da'awa akan qaba'il kabiloli a haka suka fada hannu da rikici dai tunda dogon tarihi na da mi ha aka samu wasu sun ka gane sun ka zaka suna da'awa tunda sun ta biɗa sai sun ga manzan Allah ɗaya daga cikin sai ce to abinda muka biɗa na ƙawance ce ne ya da wasu kama mana ga wanda ya su alheri wani ya bugai ya watsa mai turɗa ce mu da mun ka taho biɗan masu kama mana za ka zakku aka ne muna wannan haka dai wasu mutum shida suka gane musulunci aka zo madina suna ɗan yayyada shi kaɗan kaɗan ƙarshe dai har suka zo suka yi ma manzan Allah mubaya'a da aka ce ta aqaba aka koma aka samu masu da'awa aka yi da'awa waɗanda suka cire manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka maida shi Madina kafin ajima sai ga su manzan Allah ya haɗa su sun gane mu junansu wannan rikici ya ƙare an koma 'yan uwa na gaske kowa na jin kowa wanda in an ka taɓa ɗaya daga ciki to an samu matsala aka hidda zancen hazaraj da aus sai aka koma al'ansar to wanda shi na ɗayar da a cikin ali imrana wanda ita ma sai da allah ya wani kira ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna sai ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا خفرة من النار فأنقذكم منها وانا آية أي سننياتا من سمسرتا abin da za mu ganewa ciki wannan rarrabuwar tana iya kai mu ga mahalaka ta iya kai mu ga shiga wuta muna fahimta da Allah yayin da ne zo ni iske mai wa'azi shina wa'azi sai ni nuna ba nauna ba mi za a rubuta ne wurin Allah ko ni nuna ba zan iya kama mai ba ko ni nuna shi samu matsala ko ko in ya shiga matsala sai in ji daɗi duk tana iya kawo haka nan wa ku taho wa'azi mota ta wargaje da ku ce madalla da Allah idan dai haka yi musulmi na ka ce madalla ina ka kai kanka yan uwa mu samu haɗin kai akwai abubuwan da malamai sun kawo su asbabul uh, alifa abubuwan da ka iya sa a haɗi na farko dai sun ce addini aka kawo auratayya yan uwantaka auratayya minana babu lokaci wanda za mu gabatar da shi irin wadda mala hamisu ka kallo kuma ai duk malamai kuke kun san abin mun dai dan isar da abin da ya sauƙaƙa gare mu kurakurai da mun kai ciki ubangiji allah ya gafarta mana dan abin da muka faɗa daidai kuma allah ya ba mu lada a allah ya kai kowa gida ne lahiya wannan ƙasar tamu allah ya zamnar da mu lahiya allah ya buɗe mana ƙohohin arziki ne allah muna roƙonka ka buɗe mana ƙohohin arzikinka ya allah ka wadatar da mu ya allah ka tsare mu daga musibobi da fitintunu ya allah ka tsare mu da kaidin arna yahudawa ya allah ka ba mu galaba a kansu ya allah ka sa su bar mu gani allah ka taimake mu su bar mu gani أقول ما تسمعون وهذا ما عندي وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته